الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka alhamdulillahi wannan wato wannan littafi mai albarka na sa'adatul anam da aqwali shaykh islam insha Allah ta'ala za a ci gaba da karatun shi kamar yadda aka sanya littafi mu littafi ne kamar yadda bayani ne gabata a baya na maulana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wannan littafi littafi ne mai albarka abubuwan da gaske shi abubuwa ne masu albarka shehu ibrahim yake cewa amma ba'ad bayan haka fa inna allah ta'ala bi hadha al-eid as-sanawi li ahli mahabbati sayyid al-awwalin wal akhirin lallai allah madaukakin sarki ta sanadiyar wannan idi taron maulidin shi yake nufi da idi din wannan idi a sanawi wanda ake yin shi dukkan duk shekara sai an yi wannan idi babba li ahli mahabbati sayyid al-awwalin wal akhirin wannan idi na ma'abota soyayyar shugaban mutan farko da mutan ƙarshe wa khatimul anbiya'i wa imamul mursalin kuma idin sikamakin annabawa shugaban manzanni to ta sanadiyar wannan idi na shekara-shekara sho ibrahim yake cewa to allah madaukakin sarki auzada lana mu'tamaran ya samar mana wani guri na haduwa da tattaunawa shine mu'tamar an gane ko gurin haduwa da shawarwari da tattauna matsalolin da suka shafa al'umma kaga ana shi Ibrahim tamkar yana fitar da wato tsarin bayanan da ya kamata su rika fita a wajen maulidoji ba dole sai an ce an dauko tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ko shayarwa an gane ko ko Isra'i da Miraji ko wasu abubuwa duk abubuwan da manzon Allah ya kawo komun yadda suke wani bangare na bangaren ko mu'amala ko bangaren auratayya ko ɓangaren sinikayya ko kowane irin ɓangare ko na tauhidi to duk ya kamata a tattauna shi wajen maulidi tunda maulidi ya zama kamar wani gurin taruwa ne a haɗu a tattauna kan matsalar da ta shahi al'ummar musulmi a dukkan shekara yajma'una ma ahbabina min al-mashriq ila al-maghrib wannan matattara inji shehu ibrahim radiyallahu anhu tana tattara mu tare da masoyan mu na gabashin duniya har ya zuwa yammacin duniya wa min shimal ila al-janub da kuma ila al-junub kai da kuma daga arewa ko kudu zuwa arewa duk wannan matattara tana tara sai shi yace kai ba ma haka babbal wa min al-ardi ila sama kai ba haka matattaran nan ba tana tattara mu wasu wasu daga ƙasa wasu daga sama domin hadisi na nan na al'imamu muslim inna lillahi ta'ala mala'ikatan sayyahi na fil'art yalkami suna majalisar zikir faiza wajen ruta na da halummu ila hajjatikun halummu ila hajjatikun Allah ya halittu wasu mala'iku yana turo su suna yawo a ban ƙasa suna neman guraren zikiri in aka ce gurin zikiri duk wani abu na sha'anin Allah ko wa'azi ko karatun ƙur'ani ko irin su ishiriniya ko da la'ilu ko diwani ko wani abu dai wanda yake ake haduwa domin Allah to suna neman irin wannan da sun samu sai ka ji suna kiran junansu ku taho ku taho ga abin da ake nema ya samu halin mu ila hajatukum kenan to ga shi ce bal wa min al ardi ila saba daga kuma kasa har zuwa sama dai akwai masu zuwa wal insi wal jinni wal hayawan sannan kuma akwai yan adam akwai alzanu akwai dabbobi duk masoya annabi wajen taron maulidin yana hada su wal jamadat kai hadda abubuwa sandararru irin su duwar wasu da karafa da robobi da sauransu duk wato sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga akwai ruwaya daga ma'aiki da ke cewa inni la'alamu ahzaran bi makkah tusallimu alai ni na san wasu duwar wasu a makka wanda duk in zan wuce ta wajen sai sun gaishe sun ce min assalamu alaikum ya rasulullah ka ko dutse ai yana daga cikin zamadar to kututturan dabino ba wanda ma'aiki ke hawa kan shi yana gudu ba rannan aka yi wa manzan Allah mimbari daga wata bishiya da ake ce mata ƙarfa'ul gaba ita wata mata tana da tana da ɗa shi ya je sassaƙo yawa manzan Allah wannan mimbari ana yi wannan kututturan dabino sai ya jiga manzan Allah yana hudu ba a kai shi ba aka je fasu mi aminu haninun ka haninin naka sai aka rika jin wani kuka yadda ka san taguwa za ta haihu ta dinga ya dinga ƙara har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sako daga kan mimbarin sa yazo ya samu wannan kututturan dabino ya rungume shi sai kuma wannan kututturan dabino sai aka je yana ta natsuwa a hankali kamar irin mutum ana lallasa shi zai daina kuka din nan yana har ya shiru kaga sandalaran abu haga ya san ya san ma'aikin Allah Sheikh Yusuf bin Nabhani yana cewa zama ko kuma Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu a wasu guran zamadatu hazal kauni tadari muhammadan sandararin abubuwa na waɗannan halittu sun san manzan Allah an gane ko to wa nahi ka irin kuma dabbobi irin su barewu wadda da raƙuma wanda wani raƙumi ya zo ya kwanta ya rika murza wuyansa a gaban ma'aiki sai ma'aiki ce man sahibu hazar jamal waye mai wannan raƙumi mai shi ya ce ga ne ya ce innahu wato yashku ilayya annaka tud'ibuhu wa tut'ibuhu wannan raƙumin yana kawo min ƙarar kana lizumta mai aiki ba ka kautawa kuma kana wahalar da shi ka gani kaga inda bai san annabi ba zai zo wajen shi kawo ƙara kaga ba zai ba zai haka ba to irin waɗannan suna da yawa daga wal wal insi wal jinni wal hayawanat wal jamadat farahan bi fatahir ra'i an gane ko farahan bil habibil muqarrab duk muna tattaruwa ne domin farin ciki da wannan masoyi wanda yake abin kusatarwa zuwa ga Ubangiji wa ta'ziman kuma muna taruwa ne domin girmamawa kaga wannan farin cikin ai dama Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu wa ta'ziman da kuma girmamawa dawo cikin suratul fatahi Allah yana cewa inna arsalnaka shahidan ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأسيلا الله يأيكم من ذا الله سوى دا أجرم مع القدر إنسا إذن كجرم من ذا الله تفائل جرم ما وكانك لا تدعو إذن كي ولا أبنا ولا كنتر دا زناب من ذا الله to musibar wulakantar ba za ta shahaya annabi ba amma za ta dawo kanka to muna taruwa ne domin girmamawa wa islalan da girmamawa lahu sallallahu alaihi wasallam gare shi sallallahu alaihi wasallam wa min ajalil mahabbati wat taqarrub an gane ko ko muna taruwa ne saboda san manzan Allah da neman kusanta zuwa gare shi da mahalicin nasa duka fa'ara da ka sho Ibrahim yake cewa ni ina ganin annahu lamina alwajibil muakkadi alayya yana daga cikin abin da yake dole kuma abin yana da ƙarfi a kaina an aba alakum ma la budda minhu lakum in ajiye maku wani irin bayani wanda ba makawa sai kun san shi fi sabilu suluki wa tarbiya a cikin hanyar nan ta suluki an gane ko da kuma tarbiya kalmar at-tarbiyatu da yawa ake samu kuskure wajen furtata wato akan akan furta ta ne a ka'idan malamai bi takhfifil ya'i ita yawon din ba a yi mata shadda at-tarbiyatu amma mu da wasu muna cewa tarbiyya ko to tarbiyya din nan da Hausa to amma da Larabci tana at-tarbiyatu akan ma'aunin taf'ila ce to ga sunan Shu Ibrahim radiyallahu anhu a cikin wannan al-qudbatil jalila yayi shimfida ne akan wannan zai fara aikin ga yanan gurin sai mu tsaya da kyau mu saurara na ce wannan guduba ta shehu Ibrahim radiyallahu anhu ta cancanci a rubuta ta da ruwan gwal saboda fa'idarta kai bal fiye da hakan awwalan na farko abin da zan gaya muku in ji shehu ibrahim tashihul imani billah shine mutum ya inganta ya gyara imanin da yake da shi tsakanin shi da mahaliccinsa imanin da kace ka yarda da Allah to ka inganta shi yayi quality ya karfafu ya zama cikakken imani karka yarda da imani rugurugu haka domin yana daga cikin inganta imani shine ko da yaushe mutum ya zama to yana cikin tunani tunani kala-kala akwai tunani cikin lamarin Allah akwai tunani cikin lamarin halittar Allah to tunani cikin lamarin Allah ana yi amma tunani a cikin Allah shi kanshi kuma baka isa ba manzo Allah ya hana la tafakkaru fil khaliq akwai kuma riwaya da ta zo karara la tafakkaru fi khalqin lahi wala tafakkaru wala tafakkaru fil lahi wala tafakkaru fil lahi fatahlu an gane ko ku yi fatahliku kai wato ku rika yin tunani cikin halittar Allah kada ku rika yin tunani cikin Allah domin baka iya gane komai a ciki in kuka ce za ku riƙa yin tunani cikin Allah to za ku halaka to kuma yana daga cikin abin da ke ƙarfafa imani shine yawan faɗin la ilaha illallah wanda ya zo daga manzo alaihi salatu wassalam jaddidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah ku riƙa sabunta imanin ku ku riƙa yawan faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kuma malamai na gaskiya sun tafi akan cewa shi imani yana karuwa an gane kuma yana raguwa akwai abubuwan da za ka idan ka ɗauki ayyukan alhairi kana ta yi imaninka zai karu ka ɗauki karatun ƙur'ani kana yi tasbihai zikirori sada zumunci duk wasu ayyukan alhairi wannan da kake ta yi to taki ne kake yi wa imaninka in ka zama kuma shaidani kai ne yanke zumunci kai ne kaza kai ne kaza me abu ayyuka to kuma za su yi ta rage maka imani za su yi ta rage maka har sai an kai matakin da kusan sun kwashe imanin mu ina ba ta an gane wannan da aka tasfihul imani billah wato ya dunkula abubuwa mai yawan gaske kaga wannan maganar ita ce daidai cikin farkon ahalar a wani ma ya zuba adal mukallafi kaga ce tasihu imani ko farkon idan farkon abin da ya wajaba akan mutum wanda shari'a take magana da shi shine ya inganta imaninsa domin al-imani din ma'anar shi at-tasdiqu bima za'a min indillahi ala lisani rasulillah abin kula ke ka yadda ka gaggata dukkan abin da ya zo daga Allah a harshen wanda ya zo a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yadda za ka aikata to kuma hanyoyin karuwar shi kamar yadda na faɗa suna da yawa akwai wato yawan yawan zuwa masallaci da jiran sallah yana daga cikin wannan an gane ko idza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman haka manzo Allah yake idan kaga mutun yana saba da masallaci to ku yi mai shaida cewa yana da imani kuma akwai aya mai wannan ma'anar cikin suratul tauba inna ma ya'muru masajidallahi wane ne man amana billahi wal yawmil akhir shine ke raya masallaci duk wanda ke zuwa ya raya masallaci ya zuwa ibada hankalin shi na kan masallaci to yana daga cikin abin da ke karawa mutum imani da ba ta an gane wanda haka wannan abubuwa ne masu yawa ba za mu samu wani lokaci a yi bayani kansu insha Allah ta'ala da haka farko shine mutum ya inganta imani da Allah allazi lahu mulku samawati wal ard to nan fa shehu radiyallahu anhu zai faɗi wasu abubuwa na tauhidi wanda ya kamata mu rike da kyau yace Allah nan shine wanda ke da mulkin sammai da kuma mulkin kasai hakikatan la majazan domin ka'ida a nan duniya akwai sarakuna ko akwai gwamnoni akwai shugabannin kasa za a yi ta wannan ai kasar wani ce shine ke da mulki ko wani mai shine mai unguwar unguwa kaza ko wani shine siyama ko shine gwamna ko shine dan majalisa to amma duk matazan a hakika mamallaki na hakika na gaske shine Allah subhanahu wataala domin abin da yasa akwai shak Abubakar al-Jazair mai littafin wannan minhajul muslim yace inda za ka gane cewa dan adam bai da komai duk abin da ga an ce wannan abin nawa da ne to kusan ji an difari ne kawai inda za ka gane haka lokacin kafin a haife shi abubuwan nan duk kusan akwai su in wani fili ya mallaka aka ce ai filaye gare wa ne mutum kaza to kafin a haife shi duk suna da a gane ba ma a haife shi ba duk suna da yanzu kuma da ya zo duniya a hannun wasu ya same su jama ya mallaka ran da zai bar duniya da su za da su za kai shi shi ba nashi bane kenan a inda nashi ne sai a nince mai a hada mai da su ya tafi da su ashe ya zo ya iske su kuma ya tafi ya basu kuma haka nan za a tafi gaba daya wa kunna na hanul warisi haka Allah yake mun kasance mu ne za mu gaza komai kowa sai ya bar komai duk abin da ka mallaka sai ka bar shi a nan duniya Allah shine zai gaje su gaba daya dama kuma shine ne su kuma zai ce limanil mulkul yawma a yau kuma to da an ce akwai sarkin kaza akwai dagacin kaza akwai mai anguwa kaza akwai gwamna kaza misali akwai dan majalisa akwai shugaban kasa ko dawane ne to a yanzu mulkin nawaye kuma a fada wannan kirari da Allah madaukakin sarki zai yi wa kanshi ba wanda zai iya fadi ba wanda zai iya bada amsa sai shi Allah zai ba kanshi amsa wanda yake gwada cewa mulkin gaba ɗaya nashi ba na wani bane da aka shawar radiyallahu anhu kisa allazi lahu mulku samawati wal ard wanda shi Allah shike da mulkin samai da kuma mulkin kasai lam yattakhis sahibatan Allah madaukakin sarki bai riki mata ba ba shi da mata an gane ko wa lam takul lahu sahiba ko Allah ba shi da mata ko daya fadin kiristoci da suke cewa annabi Isa kunce na na Maryam matar Allah ce wannan akida ce ta kafirci fadin kuma wasu sabi'awa da suke cewa mala'iku yayin Allah ne wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahman inasan to su ma wannan wato akida ce ta kafirci wato malamai sun ce wato idan kana so ka gane akidojin kafirci duka suna cikin wasu ayoyi daga kan ولد الله وانهم لكاذبون ان gane ko astafa albanati ala albani ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun am lakum sultanun mubin fa'atu bi kitabikum in kuntum sadiqin waj'alu bainahu wa bainal jannati nasaba ولقد علمت الجنة إنهم لمهضرون سبحان الله عما يصفون to waɗannan ayoyin wajen guda takwas ko tara sun kunshi duk wasu bangarorin tauhidi idan da ake bayani sallallahu alaihi da dukkan nau'o'in bata da ake jingina wa Allah wasu abubuwan tarayya ko na aljanu ko na mala'iku ko na da ko makamantan duk a dunkulin duk ta duk ta dauka ina ba ta an gane wannan da yasa karshe Allah ya tsarkake kai shi ya ce subhanallahi amma yasifun an gane ko sarki ya tabbata ga Allah ga abinda waɗannan suke sifanta shi da su ba haka yake ba an gane ko subhanallah amma yasru sai Allah ya ce illa ibadallahi al-mukhlasi in kaga bayi bayi Allah ya kusantar da su irin su Maryam ko ko irin mala'iku kawai bayin Allah ne na gari ba ya bane ko mata bayin Allah na gari shine Allah bai riki mata ba aqida cewa Allah ya riki mata kafirci wala waladan kuma Allah bai riki da ba kazan kiristoci suna cewa wannan annabi Isa dan Allah ne ko akwai kuma yahuda su kuma suna cewa uzairu shi kuma dan Allah ne ina fata abu kuma cewa kuma mala'iku su ma ƴaƴan Allah ne kuma kaje kamar yadda na faɗa da su to Allah bai riki wannan ba wala sharikan kuma Allah bai riki wato shariki ba wanda za a ce tare da shi suke suka mallaki wani abu ko suke juya wani abu ko suke tsara wani abu a cikin komai kuma ko cikin halitta ba wanda da shi da Allah suke halitta bai isa ba babu shi an gane ko ko kuma cikin gudanar da halitta din a ce wani na taimakon Allah su tare suke yi babu shi ko kuma a ce idan Allah zai zartar da wani abu sai wani ya zo sun yi shawara da Allah kai nan ba babu shi da haka shi Allah kai tsaye yake yin abubuwansa kaga ai wata aya tana cewa qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ard duk abinda kuke kira wanda ba Allah ba ku nuna min me suka halitta a ƙasa am lahum shirkun fis samawat ko ku a suna da hannun jari ko tarayya cikin halittar samai me amsa babu babu wannan kuma cikin suratul ra'ad wanda ita ma sura ce ta tauhidi tsantsa ita kuma suratul ra'ad Allah yana cewa am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhim wai abin da yasa wasu ke yi wa Allah shirka ko ku a'a wasu abubuwan da ake yi wa Allah shirka da su sun yi halitta ne irin halittar da Allah ya yi da haka sai halittar ta rikici an gaza gane na Allah da na waɗancan yasa waɗanne bai yiwu قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار haka Allah kace masu Allah shine mahalicin komai kuma shine makadaici mai rinjaye wala zahiran kuma Allah ba shi da wani mai taimaka masa to amma kada akwai inda Allah yake cewa wal malaikatu ba'da zalika zahir Allah madaukakin sarki yake faɗa game da matan manzon Allah idan sun juya mai baya to asa rabbuhu in dallaka kunna an yubaddilahu azwajan khairan min kunna muslimatin har ya zuwa karshe ko sai kuma da inda yake sa fa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin idan kuka ce za ku taimaki junanku ku yaki annabi kamar gargadi yake Allah yake wa matan ma'aiki to Allah shine wanda zai taimake shi jibril ma zai taimake shi salihan mu'minai ma za su taimake shi wal mala'ikatu ba'da zalika zahir mala'iku kuma bayan haka su ma za su taimaka wa manzon Allah to amma tun daga fadin kan fa inna Allah huwa maulahu ai an gaba wadanda duk majaji ne da fata an gane wannan inda za ka gane wannan ranar yakin badar Allah ya saukar da mala'iku dubu shida bi sittati alafin atawhu bisharat amani wa nasiruhu maulal baraya wa karkafa mala'iku dubu shida Allah ya sauka wa manzon Allah su taimake shi wajen yaki badar wajen yakin badar sho yace amma wanda zai kawo taimakon shine rabbul baraya ubangijin halittu wa karkafa kuma shi kadai ma ya isa wadannan mala'ikun kawai an je kawo su ne kamar yadda aka ce domin bishara da faranta rai a ga cewa ga sunan sun zo amma mai taimakon shine kuma ita ma ayar qur'ani haka ta ce wa ma ja'alahu Allah bayan an ambace su illa bushra walitadma inna bihi qulubukum ko qulubukum bihi amma wa man nazaru illa min indillahi al-aziz al-hakim ko da aka saukar da mala'ikun ba su za su kawo taimakon ba taimakon daga wajen Allah yake tahowa kai tsaye da haka Allah ba shi da wani buƙatar taimako ko mataimaki cikin wani al'amari wala waziran haka nan Allah ba shi da waziri wanda za a ce ai wannan shine wazirin Allah to amma anan na san wani zai iya cewa a cikin kasirin diwani akwai inda shauki cewa araka aminan nake ga lil ilahi wasira to wancan waziran dan ba irin wannan ba ce ko ka ga su da rubutu daya ba ma'anar su daya ba ina fata an gane wannan yanzu kai zaka yadda akwai inda Allah ke sa in tansurullaha yansurku in kuka taimaki Allah akwai wanda yake taimaki Allah law anna awwalakum zuwa karshe ko ba ya sa a yi wa Allah komai ba to amma sai Allah ce in tansurullah a wani ku kuma wala yansuranna Allah man yansuruhu to duk waɗannan addinin Allah yake ne san ma mai taimakon Allah ma'ana mai taimakon addinin Allah amma shi Allah a ce ga wani shine wazirin shi a a babu shi kaga yana yin ga yana akan bani wannan gashi yake sai wala wazira Allah ba shi da waziri sai kuma ya ce manzon Allah waziri ne na Allah ma'ana wazirin addinin Allah yake a gane wannan ta'ala an zalika uluwan kabira Allah ya daukaka gabarin waɗannan duka daukaka mai girman gaske wannan shi wa huwa wahdahu al-ilahu fis sama'i wal ilahu fil ard to wannan duka masoyin shi Ibrahim yazo ya yadda bayanin shi Ibrahim yake wannan shi wannan shi ne shi Ibrahim amma duk wanda zai dauko yana wasu waƙoƙi yana cewa ko shehu Allah ne ko shehu wata tsiyaci wannan ba su da alaka zama ba zo guraren da shehu ke masa ranci zuwa da ba cikin tafiya shi suke ba kwata-kwata wasu shaidanu ne kawai masu zaman kansu wato lam yanta shi zuwa ladan mun yi wannan wa huwa wahdahu al-ilahu fis samai shi Allah shi kadai shine abun bauta a cikin samai duka wal ilahu fil ard kuma shine abun bauta na gaskiya a nan kasa ita a sama dama ba wani mai bautar kowa sai Allah amma a nan kasa akwai masu bauta iri-iri akwai masu bautar rana akwai masu bautar taurari akwai masu bautar gumaka ko akwai masu bautar abubuwa iri-iri akwai masu bautar tsafi da dodanni da sauransu to amma dai haƙiƙanin al'ilahu a nan ƙasa shi ma shi ne Allah ɗin da fata an gane wannan wa huwa al-mu'di al-mani sho ibrahim yake shi yake cewa shi Allah shine mai badawa kuma shine mai hanawa idan ya baka abu ba wanda ya isa ya hana ka kowaye idan ya hana ka kuma kowaye bai isa ya baka ba da fata an gane wannan innal quluba baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa sha'a manzo Allah ya ce zakatan halittu duka suna tsakanin yatsun ubangiji shike juya su yadda ya ga dama daka in yaso wane ba wani abu kowa ya kika ga ga bashi in kuma Allah bai so a bashi ba sai kai ta ganin to ai wani kusa yake da kaza me yasa ba ai mai kaza Allah ne bai bashi ba daka shi wani din bai sai ya bashi da ba ta an gane wannan al-muzillu al-khafid Allah shine mai kaskantarwa to Allah ka kiyaye mu daga kaskanci a duniya da lahira al-khafir kuma Allah shine mai kaskantarwa din ma nan ma da haka shi yaso shi yake kaskantar da wanda ya ga dama akan dukkan babukan kaskantarwa ar-rafi kuma shine mai daukaka duk wanda ya ga dama al-hayyul qayyum kuma shine rayayye mai matabbaciyar rayuwar da ba ta da farko ba ta da ƙarshe domin kada an ce Allah yana da rayuwa to ba irin taka bace ita rayuwa dinnan ta ubangiji sifa ce kuma sifar ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe sifa ce ta Allah alqayyum kuma matabbaci ne ba zai taba gushewa ba wato ko da wani lokaci yana nan kuma ba zai gushe ba tare da dukkan sababinsa alqadir sannan kuma Allah shine mai cikakken iko kowa gajiyayye ne Allah ne kadai mai iko inda za ka gane kowa gajiyayye ne musamman dan adam dan adam kusa kadai allura kadai za ta sa shi ya dinga ihu duk matsayin shi ko mun sarauta shi da rawanin shi allura kadai irin zai ga yana ihu ashe ka ga rauni gare shi balantana kusa a ce za a lima mai kusa a wani bangare na jikinsa kaga za ka ji kara da ihu da hayaniya ko ba zai ji kunya wazirai shi ba ko wasu wani sallama ko ihu saboda jikin yake ba shi labarin ya yi ihu kawai kuma dole sai ya yi to wanda ke da wannan ina ya ga wannan wani malami ke cewa khuliqta da'ifan qad da'ita dalalatan kai dan adam ahalice ka kai mutum ne mai rauni amma in ka girma ka zama wata tsaya sai ka rika da'awan kai ka karfa ne ina kake da karfi dan adam rauni gare shi ta kowane bangare kuma ba wannan ba ma ciwo ko cutarwa wani karamin abu na halitta yanzu kuna ba kadai Allah ya tsare mu da sharrinta kuna ba kadai in ta ga dama yanzu za ta sanya mutum ya dinga rawa yana tsalle mai matsayi da komai ya ta kara yana ihu kuma kunama kadai wanda ku a kawai zaka turje ta amma Allah ya bata wata bai wadda kuma ta hi ka kai kyalama kunama kudin cizo ba kudin cizo ba wannan sunnaka ko wanda shi kila sai a hada ba guda dubu karin a hannunka to kwara daya sai dandana ba kuda saboda ta a gwada ne dan adam rauni gare shi ta kowane bangare to Allah shine mai cikakken iko kuma an ce ita wannan kudura ta ubangiji wato wata sifa ce wacce ba ta da farko ba ta da ƙarshe kuma ba ta da nau'antuwa kaga mu matsayin yan adam kuduran mu kala kala ce yadda malamai suke cewa yanzu idan aka miƙo maka sarbi zaka iya sanya yatsa ɗaya ma kashe shi ikon yatsa ɗaya ma zai iya ɗaukar sarbi amma idan aka miƙo maka buhun masara ba ikon da zaka sa sai ka tattara hannuwan riga ko ka ciri wato kai ka tsaya ka shirye akan ka dauke shi sannan ka daga da kyar in ba ka iya daga kai kare ke to shi ko Allah yadda zai halicci sauro haka zai halicci giwa haka zai halicci sammai da kasai ba bambanci saboda shi ikon kawai inda ma amruhu idza ra'a da shay'an an yaqula lahu kun fayakun da ya nufi abin ya kasance kawai zai kasance al-murid kuma Allah shine mai nufi duk abin da ya nufi sai ya kasance almutafarrid bil qidam Allah shine makadaici da rishin farko shi kadai ne ba shi da farko amma komai yana da farko an gane ko komai in aka ce komai ka sa komai din karkara da komai komai akwai lokacin da babu shi akwai magana sayyidina Ali bin Abi Talib da yarwaita daga ma'aikin Allah kana Allah wala shay'a ma'ahu Allah ya taɓa kasancewa a lokacin da ba komai tare da shi sai sai na aliyu shi kuma yake cewa wa huwa al'ana ala ma kana alaihi min qabl aw kama kana a yanzu ba kamar yadda Allah ya kasance a dadin yanzu ma kamar haka ne abin da yake nufi yadda yake da cikakken iko kaga a yanzu ka iya samun mutum matashi ne bai da aure ko ko kuma yayi aure amma bai fara haihuwa ba kila ka same shi duk idan zai wasu abubuwa a gidan shi zai amma idan ya sami ya'ya wa suka girma sai ga suke wannan abubuwan yanzu ya ƙara samu wani iko a je ai kaza a je ai kaza to shi Allah yadda yake kafin ya halitta komai din kuma haka yake bayan yayi wannan halittar ba su rage mai wani abu ko su ƙara mai wani abu ba yadda kamar babu su ne kawai yadda yake gudanar da komai tun a daɗin da ba kowa haka yanzu kuma yake gudanarwa ba wani bambanci in ji sai na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu aga wannan sune masana Allah ah wal ilmi kuma Allah wal baqai kuma shine wato wanda yake kadaituwa da wanzuwa wanda baya karewa har abada to amma a rayuwa ta lahira idan an ji ana ana ana dawwama an gane ko to amma wannan dawwamar ba irin dawwamar ubangiji ba ce ina ba ta gane wannan saboda shi ta ubangiji ai akwai wata sifa ce wadda take bance shi ku yanzu wani sakamako ne da yake muku zai shigar da ku aljanna ya dawamar da ku har abada wasu kuma na'uzu billahi min an nakuna minhum ko su kuma Allah zai sanya su cikin wuta ya zaunar da su a ciki har abada sakamako ne shi ko Allah sifar shi ce haka a wal ilmi kuma Allah shine makadaici da ilimi shine ke da ilimi na hakika sai abin da yaso kadai ya iya sanar da kai ko kai waye kuma iya abin da Allah ya so ya sanar da kai shi zai sanar da kai wannan ne zai sa ga mutane a makaranta da ko malami daya wannan ya zama malami wannan kun bai zama malami ba in malamin ke da iko me yasa ya mai da wannan malami bai mai da wannan ba ina ba ta an ashe ba malamin bane Allah ne kawai illa in ka ci wasu da kuma sannan shi dan adam yadda Allah ya shirye shi dan adam gwada mai hanya ake ba wanda ke ilmantar da mutum a hakika sai Allah ina fata an gane wannan kuma kowaye dauki wani kawai dalibin ka ne idan ka koya mai karatu wasu karatukan yana da kasan ba kai koya mashi kasan ba kai bane hanyar da za a samu karatun ka nuna mai heri shi kuma Allah ya taimake shi daga nan ya bi da shi ya sanar da shi abin da ya so ya sanar da shi ina ba ta an gane wannan to Allah shine wanda ya kadaici da ilimi na hakika sai wanda ya so ya sanar da shi abin da ya so ya sanar da shi ai haga manzon Allah subhanahu alaihi wasallam Allah ya ce ko da yaushe ya cewa rabbi zidni ilman ya Allah ka karo min ilimi an gane ko rabbi zidni ilman wal hayati was sam'i wal basar wal kalam kuma Allah shine wanda ya kadaita da rayuwa wacce ba ta da farko ba ta da karshe kuma ba numfashi take da shi ba muku da adam da zai numfashi ai ba rayuwa ko wasami kuma Allah shine ya kadaitu da ji jin da wato shi ma sifa ce ta Allah ba ta da farko ba ta da ƙarshe kuma yana jin komai a inda duk inda yake wal basar kuma wanda ya kadaitu da gani irin nashi wanda yake ganin komai a inda yake wai basiru zarrata ko fi zalma'i kama yara ma gaba ta hatal mai Allah yana kallon kiyashi a cikin duhu da Allah kiyashi a cikin duhu yayin da ya kallon shi to amma shi Allah yana kallon shi kama yara ma gaba ta hatal mai kamar yadda duk abin da yake yake can karkashin teku Allah yana kallon shi tangaram wal kalam kuma Allah shine yake banta da zance irin nashi wanda shi kada ya san yadda yake sai kuma wanda Allah ya so ya sanar da shi ya jiyar da shi wannan zance huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah shine farko shine karshe shine bayyane shine boye kuma an gane ko shi kadai ne ya hada wannan kishiyoyi shine farko kuma shine karshe kuma shine bayyane komai in ka kalla zai iya nuna ma akwai Allah shine ma'ana shine a bayyane ga rana ga wata ga sauransu wanda duk iya abin mutum bai isa ya kore samuwar Allah ba idan ya ga waɗannan kuma ko a yanzu duk ilimin zamanin da za a yanzu an isa iya kamo rana a ɗauko ta a ƙwato ta tana ga za a iya to ashe gajiyayyu ya adam suke kuma sannan sun sa akwai wanda ya halicce ta wannan yana ma ishara akwai mahalicci to Allah shine az-zahir kuma shine al-batin tunda idanuwa ba sa iya ganin shi al-qarib kuma shine makusanci wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah ya saukar manzon Allah da wannan aya idan bayina sun tambaye ka game da ni ina nesa ko ina kusa ka ce ni kusa nake da su ba nesa nake da su ba amma kusanci irin kusancin da shi kadai ya san yadda kusancin yake da fata an gane wannan aqrabu ila kullina min hablil warid shaw ibrahim yake cewa shi Allah shi yafi kusanci zuwa ga kowanne daga cikin mu daga wannan jijiyar wacce ta ratsa wajen zuciyarsa to Allah ya kusa da dukkan mu fiye da wannan sai dai wani irin kusanci ba za mu iya sani ba shi kadai shi Allah shi ya sani fa'alul lima yurid Allah shi ne ke aikata duk abin da yake nufi ba wanda ya sai hana shi la ya hawihi zaman zamani bai iya tattara ubangiji ba bai isa ba an gane ko kai ko dan adam zamani na tattara ka za a iya ba da daddin haihuwarka an gane kuma nan gaba za a iya za a ba da daddin rasuwarka to shi Allah ya fi karfin nan zamani bai isa ya tattara shi ba wala makan sannan wani guri bai isa ya tattara shi ba a ce wannan gurin ya dauke ubangiji to ya zama jiki ma kenan ko da yace ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ai ya daidaita irin daidaita da ta dace da girman sa ba wanda ya san yadda daidaita take wa huwa bi kulli shay'in muhit shi Allah shine ya zagaye dukkan komai ba abin da ya isa ya fita daga sanin sa ko ikon sa ko mamayewa ta sa ba wanda ya isa ya fita la tudriku al-absar idanuwa ba sa iya riskar ubangiji wa huwa yudrikul absara amma shi Allah shine ke riskar idanuwa da masu idanuwa wa huwa al-latiful khabir Allah shine mai tausasawa bayinsa to Allah ka tausasa mana cikin duka al'amuran ka yaye mana duk wata damuwa cikin duka al'amuran mu ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk inda muke fuskanta al-khabir kuma Allah shine mai cikakken ilimi da cikakken sani laisa ka mislihi shay'un babu wani abu kamar ubangiji inji shehu ibrahim radiyallahu anhu kuma nan ba aya ce qul huwallahu ahad shehu ya ja wannan sura allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura dalilin saukarta mushrikan makka suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce siflana rabbaka ya muhammad ya muhammad su haka suke cewa ka sifanta mana ubangijinka a huwa min zahabin aw min fiddatin shin ubangijinka na zinari ne ko na azurba fa nazalat sai wannan sura ta sauka ka ce huwa Allahu ahad shi Allah ɗaya ne ba ba shi ba yana kiran duguwa Allahu samad Allah shine abin nufi da bukatu kowa da bukatar shi ya daga hannu Allah zai gaya bawa kuma Allah zai biya da ɗayan uku ko ya baka abu ko ya baka fiye da shi ko ya ajiye ma a lahira ko kuma in bai baka wannan ba ba duka ya ingizi ma wani sharri kamar girman wannan in dai ka roki Allah sai ya amsa tunda haka yace ujibu da'awatad da'i idza da'a ita kai kawai za a amsa in ka gaba an saba sai in kai ka bara yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'awtu falam yustajab li kai addu'a sai ka kamar ba a baka abin da kake so ba sai ka rika cewa kai ni dai nayi nayi dai an ki ansawa to shikenan ba an sanin ba an watsa sai ka watsa da fata an gane wannan lam yalid wa lam yulad bi haifa ba ko ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda ya kasance daidai da shi la yusalu amma yaf'al kuma shi Allah ba a tambaye shi abin da yake aikatawa wahum yus'alun amma su halittu dukkan su ana tambaye su duka kowa sai hamman zabi sai an tambaya fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin wadanda aka aika masa da manzanni sai mun tambaye su manzannin ma su ma ne sai mun tambaye su amsa kuma kuma sai Allah madaukakin sarki na cewa wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za azabtumul mursalin an gane ko ranar da Allah zai kira bayi ya ce da me kuka amsa wa manzanni na da na aiko kaga bayi kenan ko sannan kuma akwai kuma wannan da yake cewa ma za ku tibtu qalu la ilma lana an gane ko manzanni za a tambaye su a ce wai wanda irin amsawa aka yi muku ne ku ban labari sai sai kai to sai girman Allah da haibarsa ta kama sai sai ya Allah mu ba mu san komai ba ba na duk ka san yadda ake yi suna gaban mahalici sai me aka me aka wata amsa aka ba ku sai ba mu san komai ba ya Allah innaka anta allamul ghuyub ina fata an gane wannan da haka Allah zai yi tambaya irin zaka ji wasu ayoyi suna cewa wala yusalu an zunubihim almujrimun masu laifi ba a tambaye su game da laifinsu an ce wasu lokuta ne a cikin tara aljama akwai lokutan da ake kyalewa din a ki tambaya an gane ko amma dole sai an yi tambaya fa warabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malu dole sai an yi tambaya amma akwai lokutan da ake kyalewa ba a tambaya din a kyale mutane daga baya kuma sai a yi tambaya fa'anzalar kitabar ma'ujiz Allah shi ne ya saukar da kagancin ayi an faɗi tauhidi ko zunzurutun tauhidi to Allah ya saukar da littafi gagarau shi ne ƙur'ani sai shi ya ja wannan ayar ƙulla inista ma'atul insu wal jin ka gaya masa ka ce da a ce ‘yan adam da aljanu za su tattaru ala an yi atubi misli hadal ƙur'an akan sai sun zo da kamar wannan ƙur'ani la ya'tuna bimislihi ba za su iya zuwa da kamarsa ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira koda ko sashen su yana taimakawa sashi aljanu masu fasaha su taru da mutane dan mutane sun fi aljanu ilimi yasa aka gabatar da kalmar mutanen anan kullu in istama'at al-insu wal jinnu amma wajen hatsari banci tsakanin dan adam da aljanu wayabi da gudu da shedana aljanu ya to haka ranar lahira idan Allah zai gaya wa mutane da aljanu idan akwai mai iya guduwa to sai Allah ya ce ya ma'asharal jinni ya fara da su wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu ya ku aljanu da mutane dan aljanu sun fata bibanci in za ku iya guduwa kowa ya gudu magani amma wajen fasaha sai aka ce kullu in istama'atil insu wal jinnu tunda magana fasaha ce da kawo zanci sai aka fara da wannan haka kuma sanan qur'ani yake kaga wasariq wasariqatu tunda ba ai sata magana karfin hali ne ko sai aka fara da me barawo da me amma wajen zulama tunda magana ce ta sha'awa yayi kashi ga mata azzaniyatu sannan wazani ko to duk wannan al-uslub ne na qur'ani to ba za su iya ba law kana ba'dhum li ba'dhin zahira fa hadana min ad-dalala sai Allah ya shirye da mu daga bata wa an qadana min al-ama ya tsamar da mu daga makanta wal zahala da zahilci walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai to anan zamu tsaya insha Allah sati mai zuwa zamu danyi fashin baki game da la inistama'at al-ins an gane ko dan sai mun kawo gagara qur'ani da kuma wasu da suka so su kwaikwaye shi a zamanin da a wannan zamanin wasu kokarin kwaikwaye wa fata za ku yadda ka san wani kwamiti haka za ku saboda ayan Allah ce ba za a yi ba to wanda suka yi din za mu karanta idan Allah ya ba mu tsawon zuwa sati mai zuwa za ka ji shiririta da shirme da masu fasahan daɗin da na to da ka zama yana da amma dai haƙura a jera kwaikwayon saboda shi wanda ya kwaikwayon bai sha da daɗi ba da na daɗin da na yanzu din to Allah ya sa mu dace abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansu wa'anda muka faɗa da kuskure ko rashin sani Allah ka gafarta mana Allah ka amfanar da mu da wannan karatuttuka da dukkan masu saurara ka biya dukkan bukatunmu da masu neman addu'o'i a wajenmu don girman ka da isarka su kuma malamanmu da magabatanmu wanda suka riga mu Allah ya kiɗansu mu kuma Allah ka kyauta